الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a 26 ga watan Zulhijja hijira na da shekara 1447 a kalandar miladiya tana tsara kuma sha biyu ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida to kamar yadda aka saba bayan dawowa hutun sallah da kuma ma kafin shi muna karatu a wannan littafi mai taken a duniya zillun za'il duniya inuwa ce mai gushewa wata aba ce mai farko mai ƙarshe tsakanin farkonta da ta kuma ba su da tazara mai yawa to da kamu da ke rayuwa a cikinta nan da nan ne sai kaga ta gushe ko kuma mutum ya ga saurin gushewarta shi da gushewar shi ya batta shi kuma wanda aka rage shi ma ba wai dadewa za ta yi tattare da shi ba risala ce ko littafi mai kyau a babuka na zuhudu da kuma tazkiyatun nafs a kimsa wa mutum taka tsantsan da kuma yadda zai tsabtace zuciyar shi da ran shi don ya iya rayuwa a ita wannan duniyar domin ya ci ribar rayuwar wanda ya wallafa littafin shine a shekul allama abdulmalik ibn muhammad ibn abdulrahman al-qasim wanda ya fi shahara da abdulmalik al-qasim wannan kuma shine darasinmu na bakwai cikin jerin darussan littafin za mu tashi a daidai shafi na sha hudu da yake koro maganganun malamai game da yadda ita wannan duniya take game da hakikanin duniya waɗanda suka ga jiya suka ga yau a ilmance suka yi gwagwarmaya kuma tazararsu da manzo sallallahu alaihi wasallama ba ta da yawa wasu ma sahabbai ne sun rayu da shi wasu kibaru sahaba ne wasu sigaru sahaba ne wasu kuma tabi'ai ne manya sun ma riski wasu daga cikin waɗancan manyan sahabbai wasu kuma ba su iya riskar kowa ba sai dai cikin ƙananan sahabbai din dakatar ba ce gwaji ne da ya bubbugo daga zuciyar da ta cika da tsoron Allah za mu tashi inda yake cewa fi yawmin min al-ayyami fi yawmin malaki bismillahir rahmanir rahim fi yawmin min al-ayyami cikin wata rana daga ranaku a tsakanin ashiyatan auduhaha a tsakanin hudowar rana da faduwarta alhayatu ita rayuwa ta tudbiru duniya za ta bai wa duniya baya mana za ta juya ta bar duniya kenan rayuwar ma ta bar duniya ta kama hanya zuwa wani yanayin wa tuqbilul akhirah kuma dukkan lahira za ta fuskanci duniya ta baiwa rayuwa baya kuma lahira ta fuskanci kaga dan adam ne da wani zabi na wuce duniyar da ita ce kila ya fifita ba ta ita kanta ta ba rayuwa baya yanzu ba za a iya hada su ba kuma dama duk abin da dan adam zai yi na jin daɗi ko na morewa rayuwa ko na ibada da za ta amfani shi a lahira ko na tsoron Allah da takawa duka yana yi ne lokacin da aka samu haduwar abubuwa guda biyu ga tsoron Allah ga, rayuwa an samu sannan kuma ya zama a cikin duniya jinjirajirai suna da rayuka amma a cikunan mahaifansu da haka ba sa komai na irin wa'annan abubuwan da muke yi ke sa a ciki babu shago babu wurin sayar da ruwa ka dai duba matsuwar yara da ruwa ko suwi ba shagon suwi ba famfas saboda rayuwa ce da ba irin tamu ba kama da sun faɗo nan radda suka faɗo in kai jinkirin zuwa bayan an haihu ka ƙara minti goma za ka je ka cimma jinjiri ya sha riguna har an samu canjin yanayi to ita wannan rayuwar da ke haɗe da waɗannan to ita ce ita duniyar ta ba rayuwa baya sannan wata kubilul akhira lahira kuma ta fuskanto ga ta nan ita ce yanzu kuma ake yayi ita ce yanzu za ta fara ci mutum yana so ko bai so da yanzu kuma so da ita ne mu'amalanta ya ce wa maka na ba'i da abin da ya zama mai nisa azhafari ba ya hantsanta a matsayin na kusa abin da da jiya da shekaran jiya ana ce mashi ai wannan abin yana da nisa wa inna gadan linabirihi qaribu gobe in dai ita kake jiran ta zo to nisan siyasa abin nan kusa take mana in dai ka natsu to goben ma ba nisa gare ta ba kenan jibin ma ba nisa gare ta ba to haka alkiyamar in ka natsu tana kusa da kai to ita kuma wannan duniyar fa ai adbarat ta burga ta ba da baya wa fasalan anil haya to abin da ya kasance mai nisa ne asha ba ya hantsanta shine zuwa hantsi zuwa farkon yini har ya zama a kusa wa ma kunta tarahu fil zahibina abin nan da ka kasance kana gani wani lokaci ka yi mamaki wani lokaci ya baka haushi wani lokaci kai tozin ma alatsi ne wani lokaci ka dan sanya albarka wani lokaci ma in ta kashe ka tsaki kawai za ka yi wani abu ne kake gani fi zahiri na cikin waɗanda suka riga suka rasu sai wani yaro ya wuce ce wannan yaron fa ya ce dan dan wani ne sai ka buga tsaki sai da uban shi na dare da yana makaranta to haka za yi mana ka to amma me ka shirya kila wani ero aka samu ya haka ta faru ko to kai a ba za a samu wannan mushkilar da eron ba sai ce wa ma tarahu ko wa ma narahu wa ma tarahu ya rubuta ko abinda kake gani fi sahibina cikin waɗanda suka wuce to ya kamata ka sani sayarahu al-ahya'u fika sai rayayyu bayan ka mutu sun ganshi a cikin ka wannan matar ba ce ai matar wane daga ce haske ne ai yana mutuwa Allah ya hada ta da wani sai sai sai tas ya faɗa matar ka haka ashe kai ne jarabar ma da ka busar da ita ta zama kan busasshen kifi ita babban ribar ta a duniya ka wuce kana wucewa to sai na fata hana mala sai ga sai fes ta murmure ashe ba kanjamin miya bace eh kanjamau din ne da ya rasu ta warke sai ga sai ka kaga yana mutuwa sai ta murmure za a faɗa matar ka haka wannan filin ban na gana gida kai ne shi ba yaran su ba yaran sun sayar har an fara za a faɗa ma yaran ka haka duk abin da kaga an faɗa ma an faɗa game da wani a karan kai ko an faɗa game da ƴaƴan shi ko iyalan shi ko kaddarar shi ko mukamin da ya rike to kai ma in ka rasu sai an faɗa ma ƴaƴanka amma za ka yi ɗaukar mataki ka yi iya abin da za ka yi ka yi addu'a sannan ka dogara ga Allah amma dai rasuwar wasu darussa take bamu dan mu ma mu shirya saboda kullu nafsin za'iqatul maut ne haka abin yake to yake cewa zaka ga rayayyu za su ga wannan abun fika a cikin ka daga cikin abubuwan da ake gani ga wanda suka wuce akwai mautu fuji'a mutuwar kwatsam kuma dama duniya ta kusa karewa za a samu wannan matsalar kuma ga ta ta fara yawa za ga ana yawan rashe rashe ko dai a ce jinyar ba tsawo ko kuma a'a ba ma a yi jinya ba ko ba hadari ba ne kwata kwata ba hadari ba ne ya ce ya yi sallar isha ko ya yi sallar magariba ba yi isha da shi ba ko ya yi isha har an yi hira da shi har karfe goma har sha ɗaya har sha biyu wani ma ce har biyu wani har hudu wani ma sai ya tashi zai yi alwallar asuba aka dan ji kwaram haka ya faɗi shikenan to mautu fuja'a to kuma ba wannan asibiti babu wasu kwararru da za su iya gano a cikin mutane waye da mutuwar fuja'a balantana kuma su to akwai wani magani akwai wani dog inda aka sha shi complete aka sha shi zallan ba wannan likitan da ya sani to tunda ba a sani ba to ita mutuwar fuji'a wani irin baya da kura take bari galiban takan bar mutum bai shirya ba to me zai hana a shirya a koda yaushe ya zama koda yaushe a shirya ma aiki to yake cewa au mardu baktatin ko kuma rashin lafiyar kwatsam kwatsam sai a ce yayi hadari sai ka kasa shi ko ya faɗi paralyze ko yana nan a zaune shi muka haɗu lafiya lau shi ma bai san zai rayu shi kenan marudu bakta kenan au an ta'ala firashika ko kuma ga kanan akan shimfidarka tuhumadu ila kabarika ana daukar ka zuwa kabarinka duk wannan darussa ne sai an go mutum akan gadan makara kenan kullum lu'unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmud duk wani mutum da mace ta haifa wata rana sai ka hango shi akan makara za a wuce da shi makabarta a ce waye ya rasu wane ne a gama mamakin a gama to ya aka bai da lafiya ne to menene an ƙara muku lokaci ma ku ta yi duk ku gama lissafi ya dai rasu kuma wannan hukuncin ba zai canza ba wannan hukuncin ba zai canza ba ya ce to ko ka ganka ga ka can akan shimfiɗarka makararka gadanka zuwa kabarinka inna aibar wallahi waɗannan abubuwan darussa ne da ya kamata a ɗauki izna inna aibarun tara darussa ne da ɗaukar izna da kake gani wa masarifu tattara sannan wurare ne na halaka da suke zuwa ɗaya bayan ɗaya mana kaddarori ne masu kakkashe mutane da suke zuwa ɗaya bayan ɗaya yana zuwa da ma'anar wannan masarifu shine amakinul halaki yana zuwa da kuma almasarifu bi ma'ana almughalabatu shine rinjayar abu mana wasu ababe ne da ake rinjayar ɗan adam a kansu tattara da ke zuwa nan da can nan da can shi kenan kawai da mutum ya abin nan an riga duka babi shi mutuwar wani kuma tashin wani tashi kuma na halal galiba tashi ne na halal wani abu da ka riƙe wuta ba zai taɓa wato kuma in ka wuce sai ya tattaɓa ma ko na alkhairi ko na akasin haka sai ce waɗannan abubuwan da ke faruwa ga wasu to dukkanin su darussa ne mu ga kanmu yake cewa wa nahanu ga mu mun kasance bi ghaflatina na'imun rafkanan nuni a cikin baccin da muke yi kai ka ce muna ta bacci ne ba ma mu san me yake faruwa ba wa fi ghayyina ta'ihun sannan a cikin batan ko a cikin halakar mu mu batattu ne mana abin da yake nufi wato mun tsunduma a kogi na bata ya kamata wanda ya tsunduma kogin bata ya yi ta fafutukar samun hanyar da zai fita to matsalar da muka fada kogin batan kuma sai muka dumauci hanyar kofar fitar ma mu ma mutane laganta ba kuma duk wanda muka gani madadin mu tambaye shi don Allah wace hanya za mu fita in ba ya sa ba sai a ce don Allah yana za mu samu lomar tuwo don Allah yana za mu samu na tefa ne don Allah a ina a ina a ina kaga ba mu da ranar fita fi hadal gayyi wa fi hadal halai to sai ma da ya kawo waɗansu baituka ya ce tabban li talibi duniya la baqa alaha ka annama hiya fi tasrifiha ulumu safa'uha kadarun wa sarahuha dararun haka yazo a wannan bugun akwai bugun da yazo wa sururuha dararun amanuha gararun anwaruha zulamu shababuha haramun rahatuha sakamun ladzatuha nadamun wujdanuha adamu la yastafiqu min al-ankadi sahibuha لو كان يملك ما قد ذمت ما قد ذمت الإرم ya kamata da ya sa ko ma qaddam manat na'am haka zai ba da ma'ana ma qaddam manat iram la yastafiqu min al ankadi sahibuha law kana yamliku ma qaddam manat iram فقل عنها ولا تركن لزهرتها فإنها نعم في صيتها نقم وأمل لدار نعيم لا نفاد لها ولا يخاف ولا يخاف بها موت ولا هرم haka ya ciro waɗannan baitukan daga cikin muka shafatul qulub baituka ne ga kamar guda shida kenan yace tabbal li talibi dunya la baqa alaha sir da talibi duniya tir alaka tabewa wailun kwarin cikin azaba wala ya tabbata ga talibi duniya ga mai neman duniya wanda ita wannan duniyar la baqa alaha ba ta da wanzuwa ma'ana ba ta dadewa life form din ta bai dadewa baya dadewa sittuna aw sab'una ko kallaman yujawizu zalik sittin ne ko saba'in in ka haɗa sittin da saba'in za a ga sittin da biyar kenan mafi yawan duk wanda bai rasu a ƙarami ba galibin sittin da biyar an wuce ko a ɗan rage maka ɗan kwa ɗan ƙara kalla mani ya wiza zalika wannan hadisi ne kuma ingantacce sai ibnu hajar a cikin fatul bari ya ce hadisi ne da akalla ke daraja ta hasan da kaga babu wani abu amaru ummati sittuna wa aw sab'una kalla mani yujawizu zalik to yace tabbal li talibi duniya sir da mai neman duniya la baka alaha wadda ba ta wanzuwa ka annama iya fi tasrifi ha qulubu ka annama iya kai ka ce ita duniyar nan fi tasrifi ha cikin yadda take juya al'amuranta sun suka da duniya da yadda take juya al'amuranta qulubu sai zaka ce mafarki ne ka san mafarki ba wanda ya kai shi yanko ta da fadi da za ka iya kwanta ba ka ci abinci ba wannan kukan da cikinka ke yi in ba ya sa ba sai ya suranta maka ka ci gwamna har an ɗauko ka ana jiniya kukan yunwa fa kana neman wainar ɗari biyu ta jiya irin mai arhan nan ba ma yarce ta zama jiniya in ba mafarki ba ai da sai ka bani a baku ciki ai ba gwamna za ka mai da ni ba a mafarki a tulun waina za ka abin nan jarkar waina ko botikin waina za ka za a kawo ma amma kawai sai turanta maka ka ci gwamna ana ta maka jiniya kana ta mun zure ana ta kai shekara ka amsawa saboda an ce maka ka rage amsa sallama kar a rena ka ka rika dariya so kuda a shekara eh kar wai a rena ka to ba gara ma kai ta ka rika dariyar ba ko ya rika sakin fuskar ba san ya lafiya za ta kaya ba ma ka daddaure kuma ka je can an daddaure ka sai na amfanin kuma haka to kaga duniya kenan ka kwanta da yunwa ta mai da kai gwamna ka kwanta da bakin cikin wani bashi da za a taimake ka gobe da za a tambaye ka gobe amma kawai sai ta suranta maka ga ka a America a fatikilan jirgi VIP ko sannan a babban hotel ka je kallon World wanda za a tambaya bashin ɗari biyu ko dubu ɗari biyu gobe da safe kai dubu talatin ma shi ne matan goma a wani masallaci zai asuba ba wai ko ya roƙi Allah sa'a ne ko ya koma wa sa'a a lakana mai sa'a zakara to amma kuma gashi na wai saboda kuɗi har wata ƙasa ya tafi kallon mutubar to wannan duniya take juya al'amuran ta haka za ga sun zama kuma za ka ga in ma waɗanda ta ɗagan ne su ma za su ga hadda mafarki mafarki hadda mafarki mafarki za ka ga kila ya rike wani mukami musamman wannan na siyasa ya fi kowane rikin tabbas ya shekara ashirin daga mataki kaza sai mukami kaza sai mukami kaza da abincin shi da abincin shi da motsar shi da lafiyar shi komai a kudin gwamnati ne tsawon shekara ashirin wanda wannan tsawon shekara ashirin kusan shi ne kashi talatin ko ashirin da biyar na rayuwar shi kuma a gabar da ya fi kowane riba gabar tsoruciya amma da zai bar wannan mukamin bayan shekara biyar ka dawo za ka sha mamaki an yi gwamna ya dawo yana kafa injinan nika irin wa'annan da su yake samun na teka ne gwamna kila ma wani wani wani tsohon dan siyasa na da fostar shadaki yana ta Allah mai da su dan shi yana ta yana bi a tsohon motar shi da ba safaya yana hada balan gwamna to kai kuma sai gode ma Allah wani yake cewa ko wani sanata ba zan faɗa jihar ba in kai nan wajen ka wuce ɗan wurin nan kai kwana yana nan ana da mutumin nan sai da ya shekara goma sha biyu a senate na najeriya shekara goma sha biyu a matsayin sanata sai ya sai da ya rika hawa motar sama da miliyan ɗari amma a ƙarshe burtsatse bohol ya gina a cikin gidan shi aka sa manyan tankuna yana sai da masu tura ruwa yana samun na tekari shi kanshi in kai interview da shi wayya aka yi abincin suka kare shi ma abin da ke ba shi mamaki shi ma bai sani ba shi ma abin da ke daure mishi kai sai da shi ake suka kare ba shine malaman fiqhu su kuma suka shigo suka ba matan fatawa idan da wanda ya aura sabta ya zama sanata za ta iya guduwa za su zauna ita yau ba wahala ta kawo ta ba ita dai wancan ladar garma ta zauna da ba a haka aka faru a ƙarin shi a haka ya fi lada ko ma ta gudu ta je ina amma wannan amarya za ta iya kawai daidai ga sammaci tana ƙarin shi a kotu ko ta tara ba su saboda me kawai ta fito fili ta faɗa gaskiya don ka yi daɗe ya yi shot down ba abin ya yi ƙasa shekara ta sha shida shekara shi hamsin haka muka yi auren alƙali zai ce to yaya a baka shawara ya ce ya sake ta kawai dan ya fi mashi sauƙi gaskiya ya fi mashi amma ita uwar gida ka ga ta yi hakuri ta zauna eh dama ita wannan duniyar yadda ta fara haka take kare shi a kotu ita ta gani tsari eh sun faro sun tsaya sun faro su kuma koma gidan jiya وتلك الايام نداولها بين الناس to wannan ita ce ga duniya to wannan ne in ka shiga da'irar waɗanda suka rike mukamai an yi haka ba iyaka suna nan adadi mai yawa sun jika to haka kuma in ka dawo bangaren yan kasuwa ma kawai sai kwatsam dalla ya karɓa jarin ya kyale ka kai ta buke buke ta kama nan kai waye kai waye haka Allah yake yi ko kuma wanda suka shahara yanzu irin yan fim ɗin nan ba na samu ba wanda suka fara kafa waye wood waye wood waye wood a ƙarshe sai ga mutum ya zo bai da lafiya shi dubu kaza ma yake nema je asibiti da kuma lokacin yana kan gabar shi suke garawa wani ma bai ganuwa wani ma bai ganuwa to haka ita wannan duniyar take ka Allah ma iya fi tasrifi ha ulumu yadda ke yin al'amuran da kai ka ce mafarki ne sai san ka fahimce ta kaga inda kake da imaninka kana dan samun inda kake buge-buge na halal kana dan samun abinci inda kake ana zaune lafiya kamar an baka duniya ne kwantar da hankalinka me kuma kake nema sama da haka to shine yace safaqu akadrun lokacin da duniya ta yi maka yadda kake so ma'ana ka samu duk abin da kake so to kadarun to gurɓacewar al'amura suna nan a tattare wannan ta hanyoyi guda biyu kamar yadda masu karfin baitin suka ce suka ce ni'imatuha ni'imar duniya da jin daɗin duniya mamsujatun bil mata'ibi haɗa yake da wahala to da ka san da al'amura suka yi maka daidai to kuma sannan ka haɗu da wata wahala da wanda ba su yi wa daidai ba bai da irin wannan wahala yanzu sadda ka ce to ai wani mutane kike ki sai aka nada ka kana zuwa sai ga an kawo maka fal dari to ake kowane ka bude kai treating din wani kila yana buƙatar awa ɗaya awa sannan ko ina jiran ka ake iyalanka kuma an shiga tsakani mahaifiyarka za ka zo ka shiga gaishe da sai protocol sai minti uku aka baka uwarka minti uku in ka matsa ne kila kai mu zuwa ce to minti sha biyar kuna cikin magana da yi zace maka lokaci yayi ka fito to wannan wannan ba ba ba kadar bane duniyar irin ta dan tsako ake yi ta ma ka rasa yadda zaka je ka tsaya ka ci to ni duk sadda wani abu na kuduwar al'amuran duniya suka zo sai su zo da wahala mamzujatun bin mata'ibi yace wa sara'u hadararun shine wa sururu hadararun farin cikin da ake samu a duniya yakan bar baya da abin nan cutuwa farin cikin duniya na gadar da abubuwa guda biyu ko dai yayi dukkan bai ban mutum da ɗaya na ɗayan Allah ya buɗa maka ya faranta maka ya yaye maka damuwa ta fuskoki da dama a rayuwa to masifar farko shine wannan ni'imar ta gushe ta barka da rai matsala ta au masu zuwa su gaishe ka kai da kana tsammanin dan Allah ne sai su daina zuwa waɗanda kai ma alkhairi su za su fara fadar miyagun maganganu a kanka ko kuma idan abin bai kare ba inna rabbaka labil mirsad wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa la tasalunna yawma idhin 'anil na'im wannan farin cikin sai sai an tambaye ka kai farin ciki lokaci kaza kai farin ciki lokaci kaza shin ka bada haƙƙin wannan farin ciki kai godiya kai alheri ya kai da shi to wannan shine zarar inda ke biyo bayan farin ciki shine garantin da ke biyo bayan farin ciki shi yasa aka samu cikin magabata akwai wanda suke cewa sun fi farin ciki da masifar da za ta same su fiye da farin cikin da zai same su saboda farin ciki galiban abin da ke biyo bayan shi zara shi kuma bakin ciki galiban abin da ke biyo bayan shi shine al-ghufranu Allah zai yayi maka damuwar zai yayi maka zunubanka zai kankare maka zunubanka ya ce amanu hagararun ya ce aminci aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da bawa zai samu to gararun rudi ne in ka ga komai cikin aminci kake rayuwa yanzu duk wannan insecurity da ake faɗa wani ba ruwan shi akwai wanda kai dan ta'addama ya isa je kusa da shi duk kusan securitin jihar an tattara an bashi ainihin dai mun sha gani daga mutum ɗaya zai wuce motar jami'an tsaro goma sha biyar tana biye da shi da miyagun makamai da motar asibiti wai ko da za ɗan samu wani ɗan emergency case kai kawa na hudu kana a abin nan kana so ka ɗan tsallaka nan su duba ka ɗaya ɗari biyar ɗinka su ma hana ka tsallakawa dole ka jira sai sun mutu gasu da karya dokar duki ai halfway ma bi suke ba one way ba inda halfway suna bi ko ka kauce ko su buge ka su buge banza ko mulak kenan ma ka gano su da kaji motsin su koma gefe sun fani mina hadin na da lamara kuma za su make ka kuma ka je kotu a ci gaba da shari'a har shekara hamsin to kaga ga dai natsuwa ga kwanciyar hankalin gidan shi bai tsoron komai amma kuma ta rudi ce saboda me yasa suka ce na rudi suka ce saboda duniyan nan ba ta da gwani inda aka yi ta so da dama sharrin da duniya ke yi in tana so ta wulakanta ka to sai ta daga ka in ba ta so ta wulakanta ka sai ta riga maka kallon rahan ne kallon uku kwabo duk inda ka zagaya sai kaga ta ki samuwa wai kai ne masoyin shi kuma wanda take so ta wulakanta sai ta daga ka sai ta daga ka duk an gama sanin sai ta wurgo ka ko kuma sai ta daga ka ta daga ka ta daga ka can sai ta tona maka asiri sai a kama ka da bebi a hotel sai yan jarida nyam nyam nyam nyam shikenan ta gama da kai ko ka yi kwasta ka ce to ga shi dai da ce ina gaban jami'a zai ce kakkaba ta mana tafiya ka dai bari a baka yasi ka rika kamun na ce ne ya riga ya gama to sharrin ba ta da aminci amanuha in ka ga duniya ta baka amana ta yarda da kai wata ma'anar kenan yaudarar ka take ka ga hankali kowa ya zo ya miƙa masa hannu ta ce ba ta gaisa da shi ba kana kana hango ka ta miƙe ta taro ka munafuka akwai sharri so take ka ga rana saurin faduwa kuma waɗannan da take gaisawa da su su ne nata kai yanzu take ce lamination ɗinka kika ce mata ranke dade me ya faru a kai ne kawai da su waɗannan ba wannan ya bi ni sallah ya ni ba sallah nake kallo ba kai ka bi ni jinkirta sallah ai ya bi ka sallah ka bi ni jinkirta sallah to haka take yace alwaru hazulamu hasken duni hasken da wannan duniyar take da shi zulamu duhu ne zaka ta haska maka abubuwa ta buɗa maka ayi kaza ayi kaza ayi kaza duhu ne akwai radda zaka kulle ka akwai radda zaka kulle ka sai ga ce kawai raga da signing kawai zaka yi mana anan wata yar wata kasuwa ce za mu dan juya amma irin ku ne kawai signing kawai zaka yi miliyan ɗari biyu sai za a baka naka kawai sai kawai mai da ɗan biro kawai sakan biyu ka gama saina ka kana haskawa ko abu na haskar da ta baka sakan biyu ka yi saina an sa miliyan ɗari biyu ba ka san sharrin ta ba wata rana a ƙasa da sakan ɗaya za ta ja maka asarar ninkin ba ninkin wanda ko kuma wata rana a ganka kana tafiya kilomita biyu kana so ka samu naira ashirin muguwa ta saka ka a duhu ba za a duhu ba za ka san inda sai ka dafa abu ka nausa kai nan arzikin wai ashe kana ta nisa da arzikin ne to sharrin duniya kenan ya ce shababu a haramun kuruciyar duniya to wallahi tsufa ne in aka tambaye ka waye kusa tsufa wa za ka ce matashi sai duk matashi saura ka dake tsufa duk matashi ya kusa tsufa waye da sauran shi kafin ya tsufa ‘yan ƙananan yara. Za ka in dai ka yi wayo idan ka kyar, ka ɗan kai sha biyar ashirin ka kuma zuba. Shirya kawai. In kuma ba ka so ka tsufa, to kar ka zama matashi. Kullum ka zauna a ɗan yaro, famfas, ko, fitsarin kwance, rigimar biske. Yawwa, sai dai ka zauna haka. In dai kuma kana so ka wuce haka, a to za ka tsufa. sai zai kaza ba ya ce rahatu ha sakamun hutun duniyan nan ciwo ne yadda kake hutawa kuma cututtuka ne ga aka zo aka yi gwaje-gwajen lafiya sai ga shi mai aikin wahala kuma ya fi lafiya yanzu a gidan talakawa za ka samu ya ajiye irin injin tseren na gida ba tun za ka sai da shi ka karo masara ba amma gidajen masu kudin nan fadin da shi kujeran ma da suke shi ma tausa yake mun dan takalmin da zaka sa yana dan jijjiga maka kafar saboda kada jini ya taru aikin kenan fa irin wayannan kasashen turan ma a jirgin saman su ma akwai wurin motsa jiki dan maka wurin motsa jiki ga asibiti ga waye ga waye ga waye to duka wannan hutu da gwargwadon hutunka gwargwadon wata cuta da za ka kwaso, gwargwadon wahalarka, gwargwadon lalurar da za ka fadawa. Daga ɗan adam da yana ci zai raba, ya ce, Lazzatu ha nadamun, jin daɗin duniyan nan nadama ne, don wata na za tsayar da mutum a tambaye shi, wuji danu ha adamu, samu a duniyan nan rashi ne, in ka samu, to ka rasa, in ka rasa, ka samu wani abu in ka samu ka rasa sauƙin hisabi in ka rasa ka samu sauƙin hisabi amma galibin ba ma son sauƙin sai kawai a ci gaba da gashi ko lahira kuma sai abin da Allah yi wujidanu ha adam shine annama yujidu ma ma yajidu al-insan abinda mutum ke samu innama huwa sa'in wa sa'ir ila al'adam yana tafiya ne zai kai zuwa babu shine zaka ga cikin wakar da Abul Baka Ar-Randi yayi na rasa wa Andalus yake cewa wa aina ma shadahu shaddadu fi aramin wa an wa aina ma sasahu fil gharibi sasan ata alal ata alal amri ata alal kulli amrun la maradda lahu komi zai zo ya tafi to in ka samu to kasancewa zai iya karewa shi ne babban sakon da ake so ka fahimta in ka rasa kasancewa kana da mai bayarwa kenan dan adam ba zai rasa ba amma kuma zai iya rasawa in ka gaba ka da shi karkata da hankali mai bayar wanne bai ga dama ya bayar ba kuma ba a matsa mishi fa'alun lima yuridu ne zaka iya kwana sallah wani ya kwana zagin Allah ku fito da safe wayar ka ta fada ya mace kyauta ba dama kuma ka ce Allah to ya haka wannan cewa to ya haka kana da bukatar istighfari ibnu abdul izz al-hanafi ma ce shi yana gama sai ka sake yin kalmar shahada a wannan tsabbar rashin tauhidi ne Allah ne zaka ce ma ya haka shi ba a tambaye shi ba shi Allah ba kuskure yake yi ba ba ramkan yake yi ba baya rudewa da gangan yake abubuwan shi ka kwana sallah ya sa wai ka taba ci haka ya ga dama in kuma kana da yadda zaka yi to yana jiran ka yi yana nan yana jiran ka in ka koma ga Allah ka miƙa al'amarin ka shikenan sai ka huta yace la yastafiku min al-ankali sahibuha ma'abucin duniya wanda ya rike ta la yastafiqu baya farkawa min al-ankadi daga bakin ciki da damuwa fa inna abinna law kana yamliku ma qaddamanat iram ko da zai mallaki abinda iramu suka mallaka bayan da za a iya samun kuma na da zai mallaki mafi yawan dukiya in dai sahibu duniya ne ko sahibu duniya ne ba za ta ishe shi ba wala yamlaku jawbu ibn adam illa turab ba abin da ke isar cikin dan adam sai turbaya manyan masu kudin da aka yi da ya fi na yanzu su ma ba su tsaya da nema ba haka suka yi kai to duniya kenan ya ce fa kalli anha ya ce ya dan uwa ka kau da kai daga duniyan nan wala tarkalli zaharatiha kada ka karkata ga kyale-kyalenta da fulawoyinta fa innaha ni'amun lallai duniyan nan wata irin ni'ima ce bi tsaike hane kabu wanda a cikinta an kimsa azaba a cikin ita ni'imar duniya akwai azaba in ka shahara ka gama wahala saboda yana daga cikin ni'ima abubuwa da yawa ce kai kake wa kanka amma yana ce alwallahi maka za a yi bayi ma kai ka za a yi to yana kuma ni'ima na ni'ima abinci ka zauna ba ka za a yi sai ga wani can da kake so ka ɗauko ba dama ka yi magana protocol zumunci sai a ce ba za ka je ba a ba a wannan satin ba ba wannan watan ba sai an bincika kuma akwai mitin wuri kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to a cikin ni'imar akwai azaba wa amal lidari na'imin la nafada laha kai kokari ka riga aiki ga gidan dawwama gidan ni'ima wanda baya karewa wala yukhaqu biha mautun wala haramu wanda ba a jin mashi tsoron mutuwa a lahira babu mutuwa sannan wala haramu babu kuma tsufa in aljanna za su rayu ne ma damatin samawati wal ard iya har abada kuma rayuwa ta ni'ima shine ribar ma in ba haka ba in mutu su ma ba za su mutu ba لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ثم لا يموت فيها ولا يحيا ba rayuwa mai daɗi ba mutuwa ballantana a huta su su kuyan aljanna rayuwa ce ta ni'ima kamar yadda muka ce mukashe fasul kulubi ne ya kawo innan baituka kala abu hazim al-imam abu hazim wanda ya rasu hijira da shekara ko dai ɗari da arba'in ko ɗari da arba'in da hudu masu tarihi sun ɗanyi saɓanin shekara da zuwa shi yake cewa man arafa duniya duk wanda ya san duniya lam yafrah fiha bi raka'in yalwatta ba za ta faranta mashi rai ba yalwatta ba za ta faranta mashi rai ba walam yahzan ala balwa ba zai bakin ciki ba saboda masifa kai kalaci da abinci mai daɗi ba abun murna ba ne da tus'alunna yawma idin anin na'i haka annabi to Abubakar da Umar sai na annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare ya fito ashe yunwa ya kada ne shi sai ga Abubakar sai ga Umar eh me ya fito da kai ta Rasulullah wallahi yunwa na rasa ne zan ci bari ma kawai in fita in zagaye gari sannan bai ce musu ku zo mu je gidan wani rajulun karim kawai suka tafi gidan mutumin suna zuwa matar take cewa aiko ya tafi nemo mana ruwan daɗi ke da da waya da sai ta kira shi tana ta murna duk duniya ba wanda ya kai su manyan baki duk duniya can sai ga ya dawo yana dawowa ya yi murna ya ce bari ya ajiye ruwa ya ce matar ne suke da shi ya ce ba komai amma suna da awaki kawai sai nan da na je fara lallata awaki wace ce ta fi mai ita za a yanka musu da bai ce mai karya yanka mai shayarwa nan da nan ya samo aka yanka aka gyara aka soya aka ci suka koshi da suka gama ci da na ce wannan sai an tambaye ku a lahira kun fito gidanku da yunwa za ku koma a ƙoshe ba ku ci bulus ba sai ku shirya ɗan tambaye ka ranan nan to ai ranakun mako na da yawa sai dai a ce ranakun nan ko ba za a ce ranakun nan ba ranan nan za a yi na cewa ranan nan sai to an yi kaza an yi to ranan nan gwargwadon dadewar ka gwargwadon bincike ko to yake cewa shi shi wannan abu hazin kayan da yake ɗauka shi ne in ya samu duniya ba ba ta faranta mashi rai zai ji daɗi amma ba abin ya ta faranta mashi in wata masifa ta same shi ba bakin suke yake ba akwai alkhairin da wannan masifar ke zuwa da shi kuma Allah ya mana da kawai dama wallahi sai ya jarabta mu da tubla wunna fi amwalikum wa anfusikum za mu jarabce ku a kaza da kaza wa qala ali ibn abi talib sahabi ali dan abi talib Allah ya sharta da shi ya ce an kashe shi hijira da shekara ɗari da da abin da hijira da shekara arba'in da ɗaya ko ba ɗari ba ma ba kai ɗari ba hijira da shekara arba'in da ɗaya abdurrahman ibn muljam ya zo ya kashe shi a sallah daga na aka samu canjin khilafa islamiyya bayan alhassan ibn abi talibin ya yi taka'udi da kai shi daga nan da aka naɗa wannan Muawiya a matsayin khalifa na daular Bani Umayya. Jagoranci ya tashi daga khilafa Rashida zuwa wilaya, amma wilaya adila kuma. Salihu dan Abi Talib yake ta man jama'a fihi sittu khisalin wanda ɗabi'u shida suka tattaru a tattare da shi, suka tattaru a jikin shi. a ce ga wani mutum yana da wasu ɗabi'u yana da wasu halaye guda shida lam yada lil jannati matsalaba ba zai taɓa barin duk wani abu da ake neman aljanna da shi ba duk abin da in an yi za a samu aljanna za ga bai bakanta mashi rai kuma zai yi shi ba tare da damuwa ba wala anin nare mahara ba sannan ba zai bar duk wani abu da in an yi shi za a guje ma wuta ba saboda duk abin da zai kautar da mutum daga wuta mutumin da zai amma sai mutumin da ke da dabi'u guda shida awwaluha na farkon su man arafa Allah wa ata'ahu wanda ya san Allah kuma yana ma Allah da galiban za ga zai da awar an san Allah amma yin mashi da'an fa anan ne rigimar take anan ne rigimar take kama yi wa Allah da'a su kuma babbar ibada ce da'a shi ne biyayya me yake me ya ce a yi ka aikata me ya hana saboda shi kenan mutum ya huta to abu na farko kenan wa arafa shaytana fa asahu na biyu shine mutumin da ya san shaydan kuma ya saba ma shaydan din inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaydan din nan makiyin ku ne يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله Allah ya kalle shi da yace na tsine maka da ya buɗe baki da yake shedani ne qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda Allah ni ka tsine mako to ƴaƴan wannan adamin da ka tsine man saboda shi sai dai ne raba raba ni da kai Allah in ibo sai in kai wuta ka ɗiba da banka ka sa su aljanna kamar an tambaye shaidan to wai kai shaidan me za ka yi ka batar da mutanen ya ce gani ba tsaron uban kowa nake bari in faɗa ka san kana da plan in plan ɗin bai haɗu ba dole ka lallaba amma shi tunda ya gama shiryawa muku sai da ya faɗa hanyoyin wala udillannahum wala umatiyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adana al'ani wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah abu hudu ya faɗa zan zan wala wala udillannahum zan batar da su wala umanniyannahum zai rika sa musu dogayen burace-burace marasa amfani marasa amfani bayan za ga wani in burin ya yi buri a midiya za ka ji yana faɗi da yanzu mun riga mun yi consensus wani ne zai takarar kaza wani zai takarar kaza wani zai takarar kaza to shi wani da zai takarar majalisar wakilai zai yi tenuwa biyu daga nan wannan gwamnan da muka zaɓa shi kuma zai tenuwa biyu to idan wancan yin gwamna ya gama to sai wannan shi kuma sai zo sai mataimakin gwamna dan ya san makama shekara hudu kaga sha biyu kenan daga nan ya sake mataimakin gwamna shekara hudu kaga sha shida kenan to daga nan gwamnan da zai tafi kai kuma sai a ban maka ka kai ma ni na yi gwamna to yalla bai ma gashi yake yi to kai ma za ka yi gwamna ai kaga tun a firamare dama gani ga ka gashi zai na zama lafiya mu mutuwa ko ya ɗan yi sakaci da kundin shi ne suka karanta sai ka ji an yi lissafin shekara goma sha shida nan gaba abin da zai baka mamaki a cikinsu akwai ɗan saba'in a haɗa da sha shida yana kuma kaiwa ma a to a yana fiya ɗari da ashirin ma tunda wanda zai ce gidansu sun gaji tsawon shekaru kuma ya karanta wani bincike a japan wani kana cin taso yi za ka daɗe irin amaran nan ina ga laboratory an dai je an yi bincike haka dai jaman suka yi bincike sun fahimci wai cin tasoyu na sa a dade amma mu sai mu kara mu ce in an kaddaro maka dadewar ba tunda dai annabi ya lissafa abin da ke sa tsawaita rayuwa ba cin tasoyu kuma da da ita zai faɗa annabi alheri yake bil mu'minina rahufur rahim tun da kaji bai faɗa da ita ba kila in kana cin tasoyu kuma kana yin na annabi to kuma in kana yin na annabi ko baka ci tasoyu ba za ka samu sai ka ana ta lissafi to shedan yace zai samu mutane buri sai ka ga dan JS1 a Najeriya 2026 motar miliyan 100 ta wuce ce insha Allah kafin ya aure zai sayi da ita za ta dauko amarya kaga wannan baitin dai aibin na Allah ne zaka yi ya zaki burin yayi yawa ina laifin ke kidan dubu saba'in yace wannan Allah ya yarda muna zuwa in ka tambaye shi to me zai yi zai ce maka to in ya shiga SS1 shi da je SS2 zai lafa da waye ba zai dade ba kenan daga nan zai bana wani zai je Congo bankin and finance kuma daga nan da ya gama digiri zai shiga siyasa a yi kaza a yi kaza a yi kaza ka ce to yanzu ba za ka fara karanta a firamare anguwar ku ba ko sakandare ko jami'a sai na a cikin zan mutu kenan to kaga wala umanni yanda ukuri wala amurannahum fa la yubtikunna adana lana kuma zan umurce su su rika keta abin nan din dabbobi ko dai tanti ko tsaki za ga manyan kasa da yawa suna tsafaci tsafaci kuma abin da zai baka mamaki in ba imanin ka ya kai imani ba aka baka wani babban mutane ta yanzu ga ka shiga harkar bokai zuwa za a ce maka in ba da gaske kai ba abin da za ka iya yi kujerarka kai ka kulle ofis siya yau ku buɗe kai ka ga laya ɗari ba ɗaya ka ga allurai da waye da waye ka ce masu jiya ma baka yi bacci ba naka baka zikiri ka ga kaman ba zai yi ba dole sai an je gun bokaye kila wani ya turo aljanu kai ma ka biya shi a sake kai ya duba babban aljani ya kora ƙananan aljanu zai ga mutum na cewa to ai dai daɗin abin yana haji yana umara ya manta da inna ma ya takabbalu Allahu minal muttaqin ya manta da inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to sannan shi da yace wal amuran lahum falyughayyirunna khalqallah zan ziga su rika canza halittar Allah dukiya ce dukiya ta ce to a ai ai kamfanin kera dan adam mana a daina haihuwa da da mana mutanen duniya kera su za a rike wannan sune a dandun manyan miyagun masu kudin duniya Salim da Abi Talib yake cewa mutumin da ya san shedan fa asahu kuma ya saba mashi wannan mutumin ya shirya neman aljanna kuma ya shirya guje ma wuta na uku wa arafa al-haqqa fattaba'u da mutumin da ya san gaskiya kuma ya bi ta sanin gaskiya yana da sauki amma bin gaskiya ya fi wahala shi ke da wahala na hudu wa arafal batila mutumin da ya san barna fatta kahu sai ya kaurace mata ya tsorace ta wannan abun Allah ya hana ce Allah na hakura abin nan ba kyau ne wannan na hakura na biyar wa arafa duniya farafadaha ya san duniya kuma ya wurgar da ita ya wurgar da ita kar ta zama ita ce babban burin shi in ta samu alhamdulillah manyan sabai biloniyas ne ko tabi'ai ko tabi'u tabi'i amma kuma ita duniya suka tsayawa a haka ne ma ubtagi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka dauki wannan a matsayin kaida yace na shida wa arafal akhirata fa talabaha kuma ya san lahira ya miƙe tsaye domin neman ta da yake samu a lahira a yi imani da aiki na gari yawa to sai duk kufa wajen imani da aiki na gari to ga wani baiti nan ya kawo ya ce wa husnu wa husni wannan wata shawara ce wannan mai mawakin ya bayar shawarar kamar ta saba wa abin da galiban muka taso a kai yana da dalilin da ya sa ya haka ya ce wa husnu mu za mu karanta shi a nan wa husnu din ne kamar yadda aka kawo shi turai shi shi kadai amma shi a cikin kasidar ya karanto shi ne ya mai wasali ne da wa husni saboda wawun din ya hasabe ma ta kaddama akwai wani wasali da ya gabace ta da aka sai ta zama an yi mai wurin jarra ko kuma wa husnu wannika shine za mu karanta wa husnu wannika bil ayyami ma'jazatun wa zunna sharran wa kun minha ala wajali wata shawara ce ya bayar shi wannan mawakin wani balarabe ne ana ce mashi abu ismail al-hussein ibn ali al-asfahani wanda ake mashi lakabi da at-tughra'i mawaki ne balarabe ya yi wata kasida ta nasiha da jan hankalin mutane da kai kukan duniya yadda ke halakar da mu sai sanya wa kasidar lamiyyatul ajam ai akwai lamiyyatul arab ta shamfara cikin mawakan jahiliya shi kuma da ya tashi sai sa mata lamiyyatul ajam sun yi tarayya a wasu abubuwa lamiyyatul arab rawinta ko kafiyata lamunce shi ma ta shi lamunce lamiyatul arab ta shamfara baharinta basit ne shi ma da ya tashi tashi baharin basit ne munasabar wancan shine alfahari da kuma kokawa da rashin kishin dangi shi kuma tashi kokawa game da masifa da fitinar duniya za ka dai kasidar tashi ta shahara da lamiyatul ajam ita kuma waccan lamiyatul arab to a ciki ne bayan ya je can ƙarshe ya gama nasihun shi ya ce wa husnu wannika bil ayyami ma ajazatun ita akara makalla kyautata zaton da kake wa yau da kullum a inda yau ba ta kyau ba ai gobe za ta yi kyau in yau ba a samu ba ai gobe za a samu ai in yau ba daɗi ai gobe da daɗi ya ce ma ajazatun wallahi gazawa ce a rayuwa ya ce kamar an tambaye kyau kai yi tsokora'i to yanzu aka ke so yi wato karin kyautata mai da kullun zato ya ce in dai yau da kullun ce ta duniya kar ka kyautata mata zato abinda Allah ya kaddaro za ka samu sai ka samu ba ya take baka ba sai ya ce shi shawarar da yake bayarwa fa zunna sharra kullun kai wa yau da kullun zaton cutar da kai fa za ta yi ba yankin nan fa goben nan fa za ta iya sa ba daure ni ba goben nan fa za a iya kaza za a iya kaza ya ce fa hunna sharra a karama kalla kai kaza tan sharri ga yau da kullum ka kyale ta kawai wa kun min ha ala wajali kuma ka zama a tsorace game da yau da kullum saboda wa tilka la yamu mudawilu ha bainan nas kaga ana cikin yi da kai ana waye sai kawai malam kaga ta juyi in ka je AFCC sai kai ta ganin waɗanda a ce suka ba da oda sai kuma ga sun kawo kansu ko an kamo su ko gama wani an sa allo ga sunan shi baro-baro ga dead ga nan ba mun fadin shi na kestan ga nan yadda zai yi muna muna ta kudi almunda hana dukiya duk da Najeriya kuma duk ba na gaske ba ne za a iya wanke shi kuma a zo a ce da da raguwar annabawa ma huwa kuwa za a iya wanke shi wannan abin duka an yafe mai musamman a wannan gwamnatin ko in ka shiga apc to fa magburin zunubu duk zunuban ka an yafe dan je lahira shi kuma Allah mun san ko da shi suka hada aka tattauna sai shawara Allah wa alam bana jin dai haka hatta ya an yafe ma kana kin shiga sai ce to ga fallin bari a leko za a yi ma kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi bincike ka ai kaza ma sun ɓace ai kaza ma sun kare shikenan sai ce wa husnu wannika bil ayyami ma jazatun wa kunna sharran wa kun minha ala wajali kullun ka zama cikin tsoro game da yau da kullun wal wajalu akhil kari tsoro ya kai dan uwana mutumin mai karimci wal khawfu shine abin tsoro jin tsoro مما ذكره الفضيل بن عياض ندق أبند الفضيل دن عياض يفدا kamar mun mutu mai magana kan shi a baya ya da su hijira na da shekara ɗari da tamanin da bakwai mun sha magana a kan shi ba mutumin kirki ba ne da amma ya kyautata halayen shi kuma yana ɗaya daga cikin bajiman malaman duniya da ba su fara neman ilimi ba sai da suka manyanta da shekarunsu suka koma makaranta amma kuma ya zama malamin duk duniya inda yana maganganun aqida gyaran hali zuhudu da wane ne zai wuya ya shafi da shafi biyu da na kalto maka magana daga alkudairu da iya suna da yawa irin kamar alimamul kisayi me me me me me me me riwayar kalab da hafsul turi ko shi ma sai da ya girma sannan ya shiga makaranta musamman ilimin harshen larabci kuma ya zo ya zama gangaran har ya zama jagoran makarantar kufa a nahau to suna da yawa ire-iren su sai da suka sai da suka girma wannan da ake ce ma sultanul ulama izzu ibn abdussalam shi ma da girman shi wanda suka haɗu da ibn taymiya suka yaƙi kaka lokacin da suka shigo bagdad suka ba da rayuwarsu da lokacin su da girman shi ya koyi ilimi kuma da girman shi ya yaƙi makiya. To, ku zan ɗan iya zai bi ƙaunihi, abinda ake ce ma alwajar shi ne tsoro musamman cikin maganar da Fudairu ɗan iyazu ya faɗa ce a duhudu fi duniya ayyinu shiga cikin duniya abu ne mai sauki ma'ana ka zama ɗan duniya ya fi komi sauki ya fi komi sauki kai ka samu duniyar ma ya fi komi sauki sakin layi ne yanzu akwai da kana zuwa yanzu aljanu in ka ɗauki littafin ko da ke wajen faɗa sunan bako kar wanne ya bi malamai ne mujalladin ko na farko ne littafin na nan kuma ana da su har siyarwa ana yi in ka je kurmi akwai wanda irin wannan littafai yake siyarwa akwai dai tsada ne yadda ka san ana sai da wiwi sai ya ankara da kai ma kai ne sai a siyar maka littafai ne na tsafi kana zuwa ɗakin ka aljani zai zo har ɗaki ku tattauna da gaya ma sharuɗa ka faɗa mai me kake so ka faɗa mashi me kake so ita to kai abin da kake so kullum ka ji dubu hamsin a aljihunka daga gama asuba zuwa rana ta hudu sai ce za a yi sai baka sharuɗa sai ya ce ma to shi kuma duk wata uku yana son ƙur'ani a shadda ka wurga mashi ƙur'ani a shadda amma ka tabbatar ya fada sosai zai iya cewa haka ko kuma ya ce to ita sallar asuban da zamu baka kuɗi a gabarta kar ka kuskura ka yi ta da alwala kar ka yi ta da alwala ba alwala duk sharadin shirka zai bayar kuma za ku gani kaga ko wahid abdulsalam bani da ya zo ya gargare abin nan littafin shi na menene wannan menene sunan littafin shi da ya akan maganar ruka da ya je can ƙarshe da ya je can ƙarshe sai ya kawo maganar gayyatar aljanu za ka iya kiran ita amma ba zai iya bayanin hanyoyin ba sanin ba zai faɗa littafan da za a ga hanyoyin ba to da sanin ɗabi'ar mutane in ban manta ba ya kawo ya ce akwai hanyoyi guda takwas wani zai iya za ku iya haɗuwa a gida wani za ku iya haɗuwa a bayan gari wani za ku haɗu ne a baya a cikin rafi kuma kana yi shi kenan an taɓa nuna min wani mutum a nan dare shi ma amma ya rasu ko ya mutu kai na san ba haushi kaga a ai yan gidan rediyo suna in ka ji an ce ya mutu to ka bi a hankali karka ce Allah ya ji ganshi ka lallaba aljihun baya ne amma in ya rasu ne to musulmi suke ne shi kawai ya ce talaucin nan ya ishe shi wani malami ce akwai hanyar da za ka kubuta amma fa akwai halaka ce za dai a samu ko ce za a samu ya ba shi wasu abubuwa ce ka je bakin rafi wani aljani zai fito ku yi magana ni ba ni za ka faɗa mawa ba kuma ya je ya yi kuma aljanin ya fito kuma suka yi magana yake to kullum in ka kwanta bacci da ka tashi da asuba ka sa hannunka karkashin filo za ka ci ɗari biyu ɗari biyun da ta fi dubu ɗari biyun yanzu amma sharaɗin shi ne kasta kwana kuma kar ka shiga adashi dole ka kashe ka kashewa da ma'anar kashewa karka rika zuwa kana ba mai bulo da mai siminti mun gano ka za mu daina ba ka so ake kamar yadda a ce kullum za a baka dubu ɗari biyu amma rayuwar talauci za ka yi a to to ne dai ka taimaki mutum yau ka ɗan ba shi yau kila gobe ka ba shi har ka karkare ko to haka dai ya zo yi ta rayuwa amma ba rayuwar a ƙarshe ba dai kyau ya gama ya mace to kaga samun duniya hayyinin abu ne mai sauki in dai an an sake layi in ka rike kuma Allah to sai ka jira ka jira ka saurari hukuncin da yi zai baka in ya ga dama zai baka wala yusalu la yusalu amma ya fa'al ba zai baka ba bai ga dama ba zai baka ba amma ka'idar kuma da Allah ya sa wa kanshi ita ce matukar kana da sauran numfashi da ya baka abinci irin wanda ya ga damar ya baka sai dai in kai kare na wannan zaka yi zuwa ga mutum ya ce maka wallahi tun safi bai ba ci abinci ba kama a gidansa akwai tsaki za a iya dambu a gidansa akwai tsaki za ya iya kuma da shi ai ba zai kauri ba ne to kai kaurin gare ka kuma ruwa ma kauri gare shi ga shi da matuƙar amfani wa jami'a min alma'i kullum sai yana yi sai ga a to shi me yake so shi shi wani abinci ya zaba shi kuma Allah wani abinci yake so ka ci ba ko ga mutum tsakiyar damina ga tafasa nan daga yanzu nan da kaje wajen kanika wancan kafin ka je gen sai ka kusa tirela tana nan ta yi kulli ya kusa arba'in arba'in amma da yake mun ƙoshi kuɗi ba ba a yi amma a haka wanda gwana nake kwana hudu bai ci abinci ba a ai ba shi zaka roƙa ba na ice zaka roƙa ga buhun tafasa kai zaka kai wa iyalai ɗari da hamsin kake nema na kan ice don a dafa amma zai kwana hudu bai ci abinci ba idan Allah inda mai shinkafa ya ba shinkafa sabo ne ma shinkafa yake kansula ma shinkafa yake ka zama kansula ne shi ma kansula ba ne shi ma ciyaman ba ne ai da fasa za ka nema za ka nema ga kata buhun da fasarka ɗari da hamsin kawai kake so wanda za ka fi ici kana zuwa tsinkewar ba sai an biya kuɗi ba wankewar ma ba sai an biya kuɗi ba kuma tukunya dama kuna da ita kuma ma makwata sai ba ku aro kyauta tunda ba gari guda za ka dama ba sai sai kaya haya dan itacen ne kawai za ka yi kyasa mashi wuta kar a yi inda iska zai rika ɗebewa kafin ka ankara ta ba ta fara tsayi waye ce sai ka sa kuɗi waye ce sai ka sa yaji duk kuma a tambaye ka ba ma to kaga samun duniyar yana da sauki in dai kana da rai Allah ya aje maka abincin da za ka ci karayi, ya aje maka ruwan da za ka sha karayi, ya tanadar maka da iskan da za ka sha karayi. Komai ya tanadar maka wanda amurin ne da ruri, da ya saga ne amurin insa. amma in ajali ya ƙare to fa ba yadda za a yi wa'incan abubuwa su yi amfani ولولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فهو يبدو أن ذي فيكي تشيوى الدخول في الدنيا حين شقا دنيا أبو نيمي سوتي ولكن الخروج منها شديد أما في تادة غريب سيكي لسنني كأوكا ودنيا كنيميتا كسامو أكيكيتي ya fi komi sauki inda rigimar take fita an yi tsafi an yi shirka an saba wa Allah kuma ana so a tuba kuma ba a so a koma rayuwar tuba in ka tuba kuma dole ka koma wancan abincin da Allah ya kaddaro shi zaka ci a duniya sai ga mutum yana ta buge buge to yanzu dai ya za a yi yanzu ya za a yi salamuran su su rikice wa mutum ina ga saboda yanayin lokaci sai mu kanan sai mu tashi a الخروج أنفاس تتوقف تتوقف akwai wani katin kwamfe da aka yi mai shi sai zo sai bayan shi sai kuma da anaka Allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi